لا يغرنك تقل تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الباسل وأغلق والخاتم لما سبق ناصر الهج بالهج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يومنا عشرين دقوة ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in uku, wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan hudu na Bature shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyar annabi Isa alaihi salam. Muna cikin wannan suwa mai albarka a suratu Ali Imrana kamar yadda mai karatu ya faɗa, kamar yadda mai karatu ya ja layar gurin na kasa ƙallubin lazina kafaru fil biladi. متاع قليل ثم ماويهم جهنم وبئس المهاد ubangiji madaukakin sarki yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullah la yaghurrannaka a taqallubul ladina kafaru wato jujjuyawar a waɗanda suka kafirce la yaghurrannaka la yaghurrannaka karya dame ka ya rasulullah ay tasrifihim wato da wato kaiwa da komowansu fil biladi wanda suke a garruka bit tijarati wal kasani wato da abin da ya shafi kasuwancin su da neman su yanda suke kaiwa da komowa to kar wannan ya dame ka ya rasulullah ba za su tara arzikin da za su yake ka ba ba za su tara karfin ba za su yi wani karfi da za su yake ka su ci nasara akan ka ba ya rasulullah domin me ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم باب وتنصر با wani wanda zai samu kowace irin nasara nasara a hannun Allah take su kuma daman a wato su mu'mine suna suke tare da Allah walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin ai izza gaba ɗayanta wato wato samun isa da girma da kuma buwaya gaba ɗaya a hannun Allah yake wato isa da buwaya tana hannun Allah tana hannun manzan Allah kuma tana hannun mumine saboda ka ya rasulallah sallallahu alaihi sallama a duk abin da za su yi na kaiwa da komowar su wayannan kafirai mutanen makka ko kuma munafukan da kake tare da su a madina ya rasulallah ba za su cutar da kai da komai ba saboda haka wato kar jujjuyawansu ya dame ka ya rasulallah mata'un qalilun duk ma abin da za su samu ai dan kaɗan ne domin wa ma hayatun duniya illa mata'ul gurur wa mal mata'ud duniya illa qalil wato gaba daya rayuwar duniya da abin da za a samu a duniya duka wani abu ne wanda yake dan kadan ba mai yawa ba kaddara sun samu arziki kaddara sun samu nasara akan ku kamar yadda suka yi a yakin Uhudu ai ba komai wata wani yakin zai zo za a sake yin nasara akan su kamar yadda aka yi yakin Kaibara wanda ya zama muminai sun yi nasara akan a su wato munafukai na kai bara kenan saboda haka mata'un qalilun ya tamatta'una bihi yasiran fid dunya wa yafna wato za su amfana ne da abinda suka samu na duniya za su ji daɗin sa ne dan kaɗan a wannan duniya wa yafna kuma zai kare ai ba ma abinda suka samu ba hatta su din kansu za su kare ba wani abin da zai zama a bayan ƙasa wanda zai dawoma ya rasulallah Allah yake ga yawon manzan Allah wannan ayoyi duka ayoyi ne na rarrashi ana rarrashin manzan Allah man Allah subhanahu wata'ala yana rarrashin annabi kare wani abu ayi wani juyi manzan Allah hankalin duk lokacin da aka yi wani yanayi annabi hankalin sai yana tashi kuma ba akan kansa ba akan wannan addini na musulunci idan kafirai sun yi wani abu sai manzo Allah ya dinga gani kamar ko shine ko matsalar daga wajensa ne har ma Allah yake cewa daye ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha ya rasulullah awan kace awan kake tazkake ya annabi Muhammad ba ka da kowane irin dattin da zai hana wani ya ji ka bilhassani ma ba mu saukar maka da wannan alkur'ani don ka wahala ba saboda haka kawai wa ma'alaina illal balagul mubin kawai ka ce musu mu kira mu kira ne namu amma shirya din kun ga dama kun shirya wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur in kun ga dama kun yi imani ruwanku ko ya shafa ku ne za ku samu rahama bayan imani idan kuka yi imani kuka kuka kafircewa Allah nan ma ku kuka damuwar ku ne ba zai shafe ni ba ni mai kira domin me to annabawa aikin su kenan idan suka yi kira sun gama nasu abin da ya rage wa masu wanda aka yi mas'uliya tana gun waɗanda aka kira wanda aka kira su ne suke da abin cewa wato su ne magana take kansu amma su kan daman ai automatically suna cikin rahamar Allah don su an turo su Allah ya turo su ne su yi masa aiki saboda haka mata'un qalilun yatamatta'una bi katiran fid dunya za su je duk abin da suka tara duk abin da suka samu za su amfana da shi ne dan kadan fi duniya a wannan duniya wa yakuna abin zai kare daga nan karewar abin sai ne bayan sun mutu summa ma'awayhum jahannamu wato masaukin su zai zama suna zuwa lale marhabin sai wutar jahannama Allah ya kiyaye misal mihadu Allah ya ce a wannan masauki yayi muni bi ta masawar zalimina a ko kuma wata aya take cewa a bi ta masawar mutakabbirina wato a makomar azzalimai tayi muni ko makomar waɗanda suka yi girman kai suka yi kibin Allah nan ma makomar su ta yi muni bisa lizalimi na badala har yanzu a badali wato canjin wurin zama ya yi muni ga waɗanda suka zama azzalimai suka kafircewa Allah a wannan duniya komawar su lahira inda za su riska abin ba zai yi musu kyau ba wato wuta ce za ta yi musu a wato wuta ce za su shiga wala da amun illa min jifin la ya akuluhu illa al-khafiyun wato abinda za su ci na abin shan abin cin su shine wato wani abu ne na kayoyi wanda dole shi za su ci suna ci yana hoda musu makogwaro kuma na wutar jahannama Allah ya kiyaye la yamutu fiha wala yahya ba a mutuwa a cikin wuta kuma ba za a rayu ba saboda me saboda tsananin bala'i duka wannan ana yi mana ne kira gare mu mu muminai mu ƙara riko da hanyar Allah mu ƙara riko da abin da ya shafi lamarin addinin musulunci ai shekul islam ya ce al-firash wato shimfiɗa falaisa kairun falaisa kairun ba da hunarun bi kairun falaisa kairun ba da hunarun shekul islam yake cewa babu wani alherin da ya zama bayan sauta ne an gane ku shekul islam yake cewa babu wani alkhairi da ya zama bayan sauta ne sannan walaisa sharrun badahu walaisa sharrun badahu aljannatu bi sharrin wato babu wani sharri wanda ya zama bayan wannan sharrin ya zama kuma aljanna ne ya zama sharri ba duk sharri duk wani halin da aka shiga mai muni da kunci da matsalolin rayuwa da talauci da rashin lafiya da yanayi mummuna kowane iri aka shiga a duniya idan dai an koma an samu aljanna to bayan wannan sharrin na duniya bai zama sharri ba amma duk alherin da aka samu a duniya mulki aka yi kudi aka samu martaba daraja kamfani aka yi duk abin da ma aka samu a duniya idan an koma lahira ya zama kuma a lahira jahannama ce to wannan alheri bai zama alheri ba sharri an ce wanda yake aljanna wanda aka sashi a aljanna da zai rayu shekaru masu yawa a duniya kuma ya rayu cikin kunci da talauci da rashin lafiya da bala'o'a ya zama yana cikin bala'i a cikin rayuwarsa ta duniya yana mutuwa in aka tsoma shi a aljanna tsomawa ɗaya in aka fito da shi aka ce ka taɓa shan wata wahala sai ce shi bai taɓa sanin ma mai wahala ba a duniya hakanan kafuri da zai ji daɗin duniya ya zama shi ne majalisar ɗin- shugaban ko sakataren majalisar ɗinkin duniya eh ya zama su ne masu mulki su ne masu baɗa a ci su ne masu kuɗin duniya eh da- jin daɗi da lafiya da walwala suka yi zama a cikin su mutum ya rayu bai san bakin ciki ba bai san wahala ba yana mutuwa in aka sa shi a wuta aka tsoma shi aka fito da shi aka tambaye za a tambaye shi ka taba jin wani daɗi zai ce bai taba sanin wani abu daɗi ba ma don haka jama'ar musulmi mu kiyaye a mu kiyaye laukanar duniya shekul islami sai ja wani hadisi zai yi ne inda Allahi janahal ba'udati ma saka kafirin min ha shirbatal mai a da dai duniya ta kai fuffiken sauro ɗaya ba duka biyu ba ɗaya da duniya ta kai fuffiken sauro martaba a wajen Allah da kafiri ba zai samu ruwan da zai sha ba shirbata mai ruwan da zai kurɓa ɗaya da ba zai samu ba ku ne kawai daman linabluwa kumo ayyukumo a hasanu abala an kawo mu duniya ne kawai a jarraba mu a ga suwaye ne kawai za su yi aiki mai kyau amma duniya ba ta isa kallo ba a wajen Allah subhanahu wata'ala da ta kai wani abu har za Allah zai juya ya kalle ta da kallon daraja to ba ma kallo ba fa da ta kai fuffiken sauro matsayi a wajen Allah duniya da Allah sauro gaba ɗayansa ma zai ballanta na fuffikensa. Eh, in dai kai sa'a, in ku- in kai sa'a sauro ya shiga tafin hannun nan guda biyu, misali tafin hannu irin nawa guda biyu, da Allah shi ne ma ballanta na fuffikensa. Eh, eh mutuke shi za ka yi, kuma an jima ma ko gawarsa ba za ka gani, ko akwai ana ganin gawar sauro. Sai dai in ba mutuke shi aka yi ba. Sai dai an sa biya biya ne suka faɗi suka mutu, amma in dai an yi wannan hatsarin an gane ko inda ya shiga wannan hatsarin ko gawarsa shi ba a gani to ne ya fifikin sama balle shi din tungurungun dinsa Allahumma a ce su ba ne na sauro kun gane wanda ya fi kowanne yake ba shi ne ballantana fifikinsa to da fifikinsa ya kai sauro martaba a wajen Allah da kafiri ba zai samu ruwan da zai sha ba in ji manzon Allah wa ma wayin jahannamu makoma su wuta ne wa bisa wa bisa mihad wato makoma ta yi muni lakin allazina taqaw lakin allazina taqaw sai dai inda Allah allazina taqaw wa'anda suka ji tsoron Allah rabba wanda allazina taqaw rabbahum wanda suka ji tsoron ubangijin su lahum jannatun suna da aljannatayya a wannan jannatu wato jam'u takdirin jam'u takdirin ba jannatu ba jannat bitaksir wato aljannatai a za su samu aljannatai tajri ba ta anharu wanda ƙoramai suke gudana ƙarƙashin su khalidi na fiha wato za su dawwama a ciki ai muqaddari na kuludu fiha za a za a wato za a kaddara musu dawwama a cikin wannan aljanna nuzunan wato wurin zama huwa ma ya idu littafi wato wurin zama wanda aka tanada don bako shi ake kira nuzul nuzulan min indillah wato matauki daga wajen Allah subhanahu wataala amma indallahi ai bai zama a wajen Allah ba min sawabi na lada kairun babu wani abun da yafi zama alkhairi wato kamar samun aljanna din lil abrari ga wanda suka zama masu tsoron Allah na yin mata'i duniya daga wannan jin daɗin duniya din daman jin daɗin duniya ai abu tabbas ne ko minan lillahi ubu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddarati minan zabi wal fiddati wal khayl al mutawwamati ko wal an'am wal harf talika tawal hayatu dunya wannan shine kawai Allah ya ce waɗannan abubuwan da muka lissafa su ne daɗin duniya da mata da ɗa da abun hawa da gidan zama da gonakai ko ba haka ba in ka je haɗa su sune wayannan da aya ta lissafa su ne daɗin duniya kuma ka gama tunaninka ba ta fita daga cikin zabuwar fitati da kuɗi azabuwar fitati ne a ce kuɗi kuɗi mata ɗa masauki abun hawa ko ba haka ba ne bai wuce kamar haka ba Allah ce wannan shine daɗin duniya abu tabba a wayannan abin da aka lissafa din saboda haka in ka kalla duka ai kowanne inda za ka bi da ɗaɗin da mata da kuɗi ɗin duk sai ka ga kowanne yana da nakasu yana da tawaya a wato ba zai zama zai isar da kai ba a ce kamar ka rike Allah subhanahu wata'ala daman Allah ya tsaga baki zai ba shi abin da zai so ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha saboda haka a tara dukiya ko tara 'ya'ya ko tara gidaje ba su ne abin dubawa ba a rayuwar duniya nawa ne suka tara mata ɗin suka mutu suka bari wasu suka zo suka aura suna fara da su ai ba za su yi rugu ba nawa ne waɗanda suka tara gidajen bayan sun mutu aka yi ta sayarwa ana fasakan duniya da gidajen su suna layara ba su ma san me ake da dukiyar ba ba su da adadi ko ba haka ba jama'ar musulmi saboda haka dadin duniya ba wani abu ne duk abin da ka tara daman ɗayan biyu ne duk abin da ka tara baya shige guda biyun nan ko abin ya kare ya barka ko kai ka kare ka bar abu a cikin haka ake tafiya saboda haka a wa ma inda Allah khairu lil abrar abin da yake wajen Allah shi yafi zama alkhairi min matayi duniya daga jin dadin duniya ma inda Allah min at-tawabi khairu lil abrar wato abin da yake wajen Allah na wannan sakamako da aka faɗa shi ita ce mai lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillahi shi ya ji alkhairi a kan rayuwar duniya nan.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا نعم أولئك لهم أجرهم عند ربهم نعم إن الله فريق الحساب الله أكبر من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل كاشي ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم yake gaya mana a cikin ayar kitabi Hudu da Nasara, akwai laman yi umini billahi, akwai waɗanda suke imani da Allah, ko akwai wanda ya yi imani da Allah, ko akwai wanda suka yi imani da Allah, zai iya zuwa a mafarji, zai iya zuwa a jam'i, shi ne kawa ka Abdullahi bin Salam, kamar Abdullahi ɗan Salam, wanda ya zama ya zo yau manzo Allah tambayoyin nan, wanda ya yi ma'arufi ne, a ma'arufi ne ga kisar shi Abdullahi bin Salam din nan, a sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi da Yahudi ne, da ai Yahudawa shi yana daga cikin manyan manya-manyan Yahudawa, wato yana da daraja a cikin da suna girmama shi sosai. suna ɗaddara shi suna ganin girmansa saboda haka da ya musulunta ba a ba da labarin musuluncinsa ba ta ka za ka tambaye su ta ka ce me za ku ce ga abdullahi ɗan salam suka ce ai mutumin kirki ɗan mutanen kirki a cikinmu mutumin kirki ne karimun ibnu karimin wato mutumin kirki san mutanen kirki sai suka ji labari ya musulunta a duk suka ce duk cikin mu ba mutumin banza kamar abdullahi dan salam eh yahudawa kenan eh kuma ko yanzu ma muna da akwai irin haka ai eh zaka ga wani shi adalcinsa da kai lokacin da kuke tare ne eh shi baya iya wannan kara ɗayan nan ƴar karamar karan da ake cewa wallahi ko da dai ba ma tare amma dai gaskiya ba halin ka za ba kam eh wani kowannan baya iya kun sa akwai wanda shi kuma an samu matsala an rabu ko an saba amma sai an kawo maganar ka zai ɗanyi ƙoƙari ko ƴar kaɗan dai adalcin nan zai ma ko ba haka bane to wani baya iya haba wani ai da mun kure ba ku san shi ba kuma abin da zai faɗan ya san ba gaskiya ba ne wai saboda kawai yanzu an samu saɓani to da an saba shi kenan kowace irin alaƙa ta adalci ta gaskiya ba zai iya ma ba ya zama kamar mai halin yahudawa ke ko yaya kake da mutum wala yajriman lakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ibihu huwa aqrabu littaqwa ko yaya kake da mutum in an kawo maganarsa ya masa adalci ba ma tare kan mun samu saɓani amma tsakani da Allah shi kaza ne ba ma tare amma shi kaza ne shi ne adalci eh shi ne adalci ba wai in ka saba da mutum kuka saba a ra'ayi ko kuka saba a fahimta ko kuka saba a siyasa ko kuka saba a kasuwanci shi kenan yanzu mutumin kirki ne da amma yanzu ya canza ya zama ba mutumin kirki ba ko musamman ma gaskiyar magana masu siyasa sun ce irin wannan abu ko ba haka ba eh masu siyasa sun ji wannan abu zai zo lokacin da ake tare zai yi kirarin jam'iyya eh wance a amsa wance a amsa to kaza kaza kaza kaza ya iya sauka wani wanda zai karba ya yi magana a kansa kun ga wannan nan mutumin kirki ne shi kaza ne shi kaza ne ya rike kaza ya yi adalci a wuri kaza ya taimaki mutane ya yi kaza gobe idan jam'iyyar ku ta saba shi wancan da yayi yabon in Allah da kuma gobe da zaka ji magana sa kuma sai ka ji gaba ɗaya kamar ma baki wacce magana jiya ba kamar wani mutum aka halitta tsago ya canja jama'ar musulmi haka ne haka ne to wannan ba ɗabi'ar mutanen kirki bane mu yi kokari mu dinga yi wa juna adalci ko malami ne ba malamin ka bane ya faɗi magana amma maganar nar ka san gaskiya ne to ka gaskata shi ka gaskata shi ba matsala ko da kun saba a ra'ayi ko misali a ce a shi dan izala ne mu yan dariƙa amma ya faɗi gaskiya to ka ce ya faɗi gaskiya eh ai shugaban adalai shine wa manzo Allah kuma waye waye babban makiyin annabi kamar shedan eh ba makiyin saboda shi manzo Allah shine yake kira zuwa ga ne zuwa ga Allah shi kuma shedan shine yake zuwa yake kira zuwa ga ne zuwa ga wuta to sun saba kenan haka ne sun saba kuma sabani ne nisa wannan yana kira zuwa ga rahama wannan yana kira zuwa ga azaba ko wannan yana kira zuwa ga imani wannan kuma yana kira zuwa ga kafirci to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahaban annabi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shedan shedan ya ce masa da ya gane shi shedan ne ya ce masa to ni sai bayyana masa shedan hadisi yana ɗan tsawo ce to abinda za mu abinda za ka yi shine in kana so ka kukuta daga sharri na ka dinga karanta ayatul kursi sai zo ya samu annabi yaran nan suka tashi ko wanda za su yi bacci su koma ta baya sai zo samu manzo Allah ya ce ya rasulullah gashi gashi abin da ya faru amma shedan mun haɗu da shi amma ya ce mun ga abin da yake ya ce idan ina so duk wanda yake so ya kukuta daga sharrinsa to ya riƙe ayatul kursi ne manzo Allah ya ce ya ce sadaka wa huwa kazub ya ce ya faɗi gaskiya amma fa makareci ne ku ga adalci inda shaitan ya faɗi gaskiya annabi ya ce ya yi gaskiya to jama'ar musulmi mu yi ƙoƙari mu zama masu haka duk yadda kake da mutum in dai magana ta zo kansa ka iya ƙoƙarin ka wurin masa adalci akan halinsa ɓata mutum ko jingina masa abin da bai yi ba ko ɗaura masa laifin da ba nasa ba ba zai taɓa kaskancewa a cikin mutane ba matuƙar laifin ba nasa ba ne. Kuma jingina wa mutum yabo ka dinga kana son wani, an gane kana son wani mutum amma ka dinga ɗauko wasu kyawawan ɗabi'u, wasu kyawawan halayya wanda ba nasa ba ka dinga jingina mata wallahi ba zai sa ya zama ɗaukakakke ko ya zama wankakke a cikin al'umma ba. Sau da haka abu ne kowane abu da mujarradin inda ya zama da yake. Kawai kai adalci ka huta. Kuma idan ka iya mutum adalci, ka jefe shi da abin da baya yi. Kamar misali, mutum ne mai gaskiya, amma saboda kun samu saɓani ya gaya maka gaskiya kun yi fada. Kun san da yawa mutane haka ne ko? yawwa kana kan wani abu wani abokinka yana gaya maka gaskiya kuma kai baka so sai ka ta kirkiran yadda za a yi ku samu sabani in kuka bata da kuka bata sai ya zama a magana ta zo kansa to karka ce masa makaryaci ne eh karka jingina masa ƙarya ƙarya ka ce wai ƙarya ce ɗabi'arsa wallahi wallahi in ka jingina masa in ka jingina masa ƙarya kuma alhalin ba ɗabi'arsa ba ce wallahi ba za ka mutu ba sai ka zama makareci in ji manzan Allah saboda haka ‘yan uwa mu guji mu guji rashin yi wa junan mu adalci mu guji rashin yi wa junan mu adalci biyan da kake da mutum biyan da kuka saba biyan da kuka saba yanda duk kuka saba da mutum za ka yi magana a kansa ka faɗi gaskiya a kansa duk yadda kuke daɗi da mutum yadda kuke tare idan wani abu ya zo na halinsa mara kyau ka faɗa shi ne adalci wanda da yake adalci to yana kusa da tsoron Allah wala ya jiri mannakum ko kamar yadda muka faɗa shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa adalci faɗan gaskiya tsaye da abu a inda yake yana kusa da tsoron Allah to duk wanda kaga adami ne idan a gida miji tsakanin matansa yana adalci ko uba tsakanin ƴaƴansa yana adalci ko shugaba tsakanin mutanensa yana adalci ko sarki a garinsa yana adalci to wannan in ji alƙur'ani yana kusa da masu tsoron Allah yana kusa da masu tsoron Allah saboda haka mu yi ƙoƙari mu zama adilai mu rike wannan ko wannan ita ta shi kamar adalci na yana yana yana ma da ɗan sauki ko akan wasu manya manyan ɗabi'u din saboda ɗabi'u annabi ana lullustabowa babban tabi'a da tafi kowace shine haƙuri ko ba ka bane eh haƙuri za ga wani ai shi ba magana haƙuri wato wani malami ya ce ai a an ce haƙuri halin annabi ko malami ne ce amma ran da ka taɓa ni ranar za ga rashin haƙuri ya ce don ba aiko ni ba ba aiko ni aka yi ba. To, saboda haka, a mu yi ƙoƙari mu zama adalai, mu dinga yau suna mu'adalci. Annan min halin kitabi da mun umuru billahi, Abdullahi bin Salami, kama Abdullahi bin Salam wa ma'un zila ilaikum, da abin da aka saukar a gare ku ku sahabban manzon Allah, ko kuma ku jama'ar annabi alƙur'ani wa ma'un zila ilaihim, da abin da aka saukar a gare su a tauratu wal injilu. an zama in ka ji an ce alul kitabi ana nufin yahudawa ko kirista su ne alul kitabi ko kiristoci wanda suke zuwa coci ranar lahadi ko kuma yahudawa wanda suke zuwa coci ranar asabar eh akwai masu ran asabar eh da kamar a nan garin ma akwai su gaskiya ban san yanzu ba ko har yanzu akwai ko to su in ka gama zuwa ran asabar su yahudawa ne suna jin sun ce wai suna jin addinin annabi Musa ne yadda annabi Musa nan yayi annabi ma shekara dubu da wani abu eh annabi Musa kuma yadda ya ni din yadda ya ni sannan eh a ce ku bar manzo Allah kuna kuna bin addinin annabi Musa kuma ma ai ba addinin annabi Musa suke bi ba inna dina inda Allahi al-Islam inda sun yadda Musa aiko shi aka yi to an da da musulunci aka aiko shi ba da wani addini ba a saboda haka wani min halin kitabi wa ma wuzila ilayhi da abinda aka saukar musu at-tauratu wal injilu at-taura da injila ay kashiina ay al-mutawazi'ina wato suna masu tsoron Allah sune yahudawa da suka musulunta kenan wanda suka kasance suka yi musulunci na gaskiya ba irin musuluncin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ba na'am an ba gama ba na'am kashina lillah wato suna masu tawadu'i da Allah la yastaru na bi ayatillah samanan qalila ai ba sa tayar da duniyarsu akan lahirarsu ma'ana ba ta kai da ayoyin Allah bi samanin kalilin wato da ɗan wani abu kaɗan abin da yasa ake cewa a yassaru da bi ayatin lahi samanan kalilan wato masu tsaye da ayoyin Allah da kuɗi ɗan kaɗan a nan ba wai ana nufin kuɗin ɗan kaɗan a matsayin kaɗan da aka sani ba a'a komin yawan kuɗin ma tun da a duniya ne kuɗin kaɗan ne masu ne ne masu karewa ne saboda haka kar mutum ya sai da kar mutum ya sai da ayar Allah akan abun duniya misali shine mutum ya zama yana so ya yi malinta amma aini abin da ya sa yake so yake ta ƙoƙarin ya yi karatu ya zama babban malami saboda ya dinga samun kuɗi a cikin malintan man ta'allama ilman liyu mariya biyu su a ko kamar yadda bukari hadisin bukari yake faɗa wanda ya ilimi dan ya wautar da wawaye ko dan ya yi jayayya da malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa falata bawa maqadahu minan nar ya jirayi wato ya je jahannama ya nemo inda zai zauna saboda haka duk wanda zai yi ilimi ba zai yi ilimi don tsoron Allah ba ba zai yi ilimi don ya karantar da al'umma ba burinsa ya ta zuwa makaranta shi ma yadda yake ganin su malam wane da su malam wane su malam wane suke sa rawani suke hawa babbar mota suke da gidaje shi ma wannan ne a zuciyarsa to ba za a yi malamin kirki ba don ba zai iya faɗan gaskiya ba inda duk gaskiya ta zo kuma ya zama za ta saba da manufarsa ta samun kuɗi zai kauce. Zai kauce, ko yanzu nan a azumin nan a mai girma gwamna ya jajje wasu tafsirai, muna gani a social media, muna ganin yadda wasu malaman idan ya je yadda suke yi. Maimakon in Allah ya taimake ka ga ka ga mai mulki, da in ka buga waya ba zai ɗauka ba, ko in ka je gaya masa gaskiya a ofisinsa ba zai yi ba. Allah ya taimaka yanzu ya zo kusa da kai, ya zo makaranta ne kamata kai, sai ku yi masa nasiha, gaya masa ya mai girma a ji tsoron Allah, mulkin nan kaza kaza kaza kaza kaza a yi bayani ba wani abu wallahi ba me hana ka abin da Allah ya rubuta za ka samu. Kuma idan Allah ya rubuta za ka samu abu ba mai hanawa, sannan kuma babu wanda zai baka abin da Allah bai baka ba. Haka ya kamata a rayu haka kuma ya kamata malamai su zama amma malamai da sun game mulki sai su canza su zama kamar da za a kawo ganguna an gane sai su zama kamar wasu kamar maroka kawai ganguna ne babu a cikin maganganun to kaga ya saba da ka'idar malunta jama'ar musulmi lallai ba a ce ka soki shugaba ba ba a ce ka zagi shugaba ba amma a gaya masa gaskiya kuma wani ikon Allah har na ga wani daga cikin malaman da ya dan jajje a karatunsu wala ko wani malami malamin izala ne amma ya yi kokari ko da ina ga shi da yake bako ne a garin ya zo ne zai koma ya faɗi gaskiya ya yi wa mai girma gwamna ya yi maganganu na ya yi masa nasiha ya gaya masa gaskiya kuma wannan shi ne ka'ida haka malamai ya kamata su zama to duk wanda yake ilimi don ya zama ya karantar da mutane addini ya yi magana a ji Allah to wannan su ne malamai na gaskiya su ne wato ulama ulminna kar mutane su zama kar malamai su zama ulama ulmilla akwai ulama ulmilla wanda suke malamai ne na masu mulki kar mutum ya zama kamar kar malamai su zama kamar haka to anan wanda duk suka zama irin haka din to su ne suke yassaruna bi ayatin lahi samanan kalila sune suke sai da ayoyin Allah da dan wani abin da za su samu ba za su yaba dan gaskiya ba saboda suna son a ba su wani abu ko mu appointment ko kaza ko kaza wannan nan kuna gani a wa'azin wasu malamai na wasu kungiyoyi ga abin da yake faruwa a arewacin Najeriya irin matsaloli da ake ciki na tsaro da damuwoyi da abubuwa amma malamin ya karɓi abin magana sai ka ji yana yaban shugaban ƙasa ko yana yaban wani gwamna yadda kasan kamar shi ɗin ya shekara goma ne a wata ƙasa yau ya duro Najeriya. Kamar bai san ma abin da yake faruwa ba. A kujerun gidan shugaban ƙasa mun je mun duba mun gani a gidansa ba tayar ko kaza kaza kaza kaza kaza wai aike ka da faɗan wannan tun da ka yi sa'a gashi kuma a gaya masa gaskiya ya ranka daɗe ya mai girma hanyar Kaduna zuwa abujan nan fa akwai matsala ni wani sani wallahi ba wai ke zama bai sani ba jihohin zamfara da sunai jaɗin nan wurare kaza da wurare kaza akwai damuwa ran kai daɗe a ƙara ƙarfin tsaro ran kai daɗe a ƙara kula ran kai ayi kaza ayi ayi irin wannan maganganun to ya fi da a ce da ka gan shi kuma ka ruɗe eh Allah ya sa su zo wurin mu kan ko ba gane ba za mu faɗa insha Allah a kashi na lillah la yasmu bi ayatin lahi samanan qalila ulaika sunu wa'annan su alul kitabi din kenan irin su Abdullahi bin Salamin lahum ajrun wato ladaddakin su inda rabbihim yana wajen ubangiji inna Allah sari'ul hisab sai mun gama fa mu je
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا قوة أن سكي إيماني صحابا من ذن الله صلى الله عليه وسلم da wanda suka biyo bayan su wato isbiru ku yi haƙuri ala da'atillah a wajen bin Allah wal masa'ibi da kuma musibu da za ku samu daman duk wanda ya zama mumini a wato zai zama abin jarrabawa ne a an ce wata rana annabi Musa alaihi salamu zai je munajati da Allah zai je munajati da Allah yana cikin tafiya sai ya haɗu da wani wani kashi wato wani malami mai tsoron Allah yana ta ibada yana ta ibada annabi Musa ya matsa ya gaishe ya je inda yake gaishe shi sai ya Musa ina za a je zan je ganawa da Allah ne sai in ka je a miƙa mana gaisuwa a miƙa mana gaisuwa a gaida mana da ubangiji insha Allah annabi Musa ya je suka gana da Allah sai ya manta har ya ji ya tarfe ubangiji subhanahu wataala ya kira shi yace ba a baka sako bane yace a'a na manta yace lallai na hadu da malami kaza amma ya ce in mun zo mu gaishe ku ya ubangiji subhanahu wataala ce to in aka je a ce muna kaunarsa shikenan annabi Musa ya dawo da saurin sako yana so zai goka albishir ya dawo sai ya zo ya tarar da zaki ya yi fata-fata da shi saura ƙasa zuwa yana ji yana kakkare yana yana cin yana cinye namansa annabi Musa hankalin sai tashi kwarai da gaske sake komawa ya sake komawa ya ce ya ubangiji wannan bawan Allah ga yanda naga an masa Allah ya ce haka ne yayi za a habballahu abdan ibtalahu yace in muna son mutum muna iya masa haka ma inji Allah jarabawa ba wani abu ne ka yi tuntube gulando ko ka yi rashin lafiya kai yana ta ciwo ko kaza ko haka tsari yake in dai Allah yana son ka damun to jarrabawa za ta zuwa kuma musamman wanda suka rike Allah wanda duk ya rike Allah da kyau da gaske to za a jarrabe shi da wata jarrabawa ala ta'atin a bisa da'a wajen ne wajen biyayyar Allah a cikin tabbatar da farillai da na da abubuwan da suka kamata na mustahabbat walmasa'idi wato da da abin da ya shafi musibu da jarrabawa wa anil ma'ashi da kuma barin sabo wannan duka Allah ya ce ayi haƙuri ayi haƙuri a ji Allah ayi haƙuri da musibu kuma ayi haƙuri da wajen rashin bin sabo domin shi ma babbar jarrabawa ce kuma sai an yi haƙuri yanzu wani kullum sai zuciyarsa ta dinga raya mata ita wannan kan da ake sha me ake ji ne ko in siya ne ni ma dan dan gwada in ji ko ba haka ba zuciya sai ka karya ma haka sai ka yi hakuri sai ka kau da kai ko ba haka ba saboda shaitan ne kullum waye dari majarabdan yana zagawa a jikin dan adam kamar yadda jini yake zagawa wa tajiru kuma ku jure in ji Allah ai al-kuffaru wala yakunu ashadda sabran minkum su kafirai ba za su iya jure jarrabawa ba za su iya jurewa tattare da kuma to ku ku jure in ji Allah ku mu'minai ku yi haƙuri kuma ku jure a fagen daga wa rajidu ayaki mu alal jihadi ku zama kullum kuna cikin damara ku tsaya akan maganar jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah kar ku yi sako sako kar ku koma ku yi lakwalako ku yi bacci har kafirai su samu dama a kanku wata ƙulla ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah in ji Allah fi jami'a halikum a wajen dukkanin abin da ya shafi halayyar ku na Allah kun tuflihuna wala Allah ko kuwa samu rabo ai tafuzu na bil jannati a la Allah anan duk lokacin da ka ji alqur'ani ya ce la Allah to Allah shi baya shakka matukar an yi aikin to la Allah tabbas ne ba irin la Allah namu na wato na halitta ba shi Allah ya ce la Allah to tabbas wato in kuka ji tsoron Allah kuka jure kuka yi damara to tabbas za ku samu babban rabo ina fata an gane ba la Allah kamar namu na mutane ko na halitta ba shi Allah ai bai da ai kaji an lokaci kalmar la Allah kalma ce ta kokonto la Allah ga'iba ya udu laraba suna faɗan wannan la Allah ga'iba ya udu wai mai yiwuwa ne wanda ya tafi zai dawo shi Allah a wurinsa akwai kokonto ne da tsammani har ku tarajji ne la Allah har ku tarajji to ba kokonto saboda haka in kuka yi wannan to za ku samu babban rabo a cikin wannan wata rana wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah idan nayi salloli na guda biyar ban ƙara kowace irin nafila ba ban yi qiyamul layli ba ban yi wadaha da ake yi ban yi qabla zuhri wa ba'dahu wa qabla al-asri wa ba'da al-maghribi wa da abin da shafi shafi'i da wutur duk dai wata sallah da ake yi ta nafila yace ban ƙara ba kuma azumi ban tsara akan azumi ba illa ramadana sannan zakka yace ban ma da kuɗi ni balle in fidda zakka yace aikin haji kuma ban samu dama nayi ba sai ce aina zan zauna aljanna sai tambaya annabi sai rasulullah ina ne gun zama na aljanna sai manzo Allah sai yayi dariya fadaikar rasulu sai annabi ya yi murmushi saboda annabi baya kyakyacewa da dariya shi kyakyacewa da dariya gafala yake ne kun san wani fara dariya ya tunse ko ba ka ba kyakyakya har sai ya faɗi ce wayo ciki na tsabar dariya ta yi dariya annabi baya yi shi murmushi yake yi sallallahu alaihi sallama sai ya fitar da wa'annan kyawawan haƙoran nasa alaihi salatu wassalam saboda ka sai annabi ya yi murmushi sai annabi ya ce idan ka kiyaye wa idanunka abu guda biyu ka kiyaye wa harshenka abu guda biyu ka kiyaye wa a wa fasta ainaika sannan ka kiyaye wa zuciyarka guda abu guda biyu to za ka shiga aljanna tare da ni ba an sama fi janna ya ce za ka shiga aljanna tare da ni wato mazauninmu ɗaya ne da kai in ji manzan Allah wasu abubuwa ne guda biyu abu na farko ya ce idan ka hana idanka idan ka hana harshenka afon idan ka hana harshenka wato idan ka hana idanka ganin haram wannan zuriyar insani bi ainihin da ya tikari ka hana idanka ganin haram kuma ka hana idanka kallon cutarwa wa musulmi tun daga kan harara abin da ya sama. Eh, bayan a rana ma aka wasu kallon ko? Kallon biyu kwabo uku gyara ake taso ne. Eh, bayan a rana akwai kallon reni ai, ita a rana daban, akwai kuma kallon reni. Ya, ya ɗan kalle ka kawai ya wuce. Akwai kallon hadirin kaji. Ko? Eh, akwai kallon hadirin kaji. to in ka hana idanka waɗannan abubuwa guda biyu ba idanka baya kallon haram sannan baya idanka baya kallon musulmi ya cutar da shi a ɓangaren ido ke da mu yace abu biyu ko sannan harshenka ka hana harshenka giba da ƙarya an san giba ko ba sani ba eh an san giba shine yi da wani ka wato raɗa ka dinga yi da wani kuma yi ɗin ba na yabo ba eh ai kun gan shi da ya tafi nan misali nake ba kar wa juya kar wani ya juya ya ga wani yana tafiya ya ce da shi aiki kun gan shi ka gan shi da ya bar nan din nan ai ma karamin makiri bane kuma lalin ba makirin bane yana so ya bata shi ne shine giba ka ɓata mutum ka aibata mutum da aibin da ba nasa ba. Manzo Allah ya hana, sannan ya kiyaye harshensa da ƙarya baya ƙarya sai in ta ƙure ko kuma ƙaryar sulhu akwai ƙaryar da ta halatta a musulunci wane da wane ne ba sa ko ga maciji wannan ya ga wannan ya harare shi ana gaba kawai sai ka tashi ka je gun ɗaya ka ce ai jiya wani ya zuwa same ni ya ce shi wallahi gaban nan da kuke kan shi ya gaji inda je zai so inda so samu ne zai sa'a wani abu ya haɗa ku ku yi magana wallahi ya ce yana so shi ya gaji da wannan abu amma fa bai faɗa ba shi wancan me kai amma ta hal sunan ta halal sai yayi maza maza sai koma gon wancan bayan sun gama magana da wannan cato ai ba komai daman shine ni ba wani abu bane ni daman shine yake mun kaza yake mun kaza yake mun kaza ai duk ya ce zai bari har ya ce da zai yi sa'a kuna haɗuwa ka masa sallama wallahi zai amsa ma kuma zai ji daɗi kuma shi ke nan gaban nan ta ƙare sai maza maza ya koma gun ɗayan sai ce to mun yi magana da wani ya ce gaban nan ta ƙare kuna haɗuwa ya ce zai maka sallama an gane mu haɗu da wani ya ce kuna haɗuwa zai gaishe ka zai ma sallama shi ke nan me kai wayannan ɓangarora guda biyu ƙarya ne amma an ana yin sa kuma suna haɗuwa zai ce salamu alaikum wa alaikum salam kuma lokacin sai ka ji kowa ya ransa ya yi farin ciki saboda gaba ba ta da kyau ko ba haka ba to shi kenan wannan ƙarya ta halatta a musulunci wanda Allah ya ce in ya daina giba ya daina ƙarya sannan zuciyarsa kuma ya hana ya kiyaye wa zuciyarsa gilli da hasada eh hasada mugun ciwo Allah ya kiyaye mu da hasada jama'ar musulmi eh shi ne hasada baya hutawa me hasada ba yana iya tsufa da wuri kwarai kuwa mutum yana hasada ba kuma hasada tana sa taɓuwa mutum ya samu mentality ya samu taɓin hankali kwarai sannan hasada ce take sa mutum gashinsa bai yi lokacin karfa ce kuma waina ce tsofaffi wanda lokacin su yayi na furfura hasada ce zai sa suke furfura ba haka nake nufi ba wayannan duka cuta ne wannan wato wayannan abuwa da na lissafa cutar hasada tana iya jawo saboda mai hasada matsalarsa shi ne ga wani ne Allah ya masa ni'ima amma fa ba wai yana so shi ma Allah ya masa kamar haka bane a'a Allah ya sawa ne mutu mu huta shi ne masali ko kuma wannan ni'imar kawai ya zama babu ita ba alamarta kuma kullum shi ne hasada in dai ta shawo gubar ta shawo a zuciyarsa kai da yake wa hasada kar ka ɗauka yana hutawa da kai wallahi kullum kana zuciyarsa minti ɗaya biyu awa ɗaya sai ka dawo zuciyarsa kullum yana cikin damuwa shi sa yake tsufa da wuri shi sa yake kyamuwa da taɗin hankali saboda kullum zuciyarsa ta kulla wani abu kullum zuciyarsa kana nan yana ta dakonka a zuciyarsa yana ta dakonka da kai yake zuwa Bauchi da kai yake zuwa Maiduguri da kai yake zuwa masallaci da kai yake kwanciya akan gadon matarsa kullum zuciyarsa ba ta huta akan sha'aninka to ma hasadi kenan to da haka manzo Allah yace in dai ya bar gillu da hasada to fa anta wa fi janna yace kun muna tare da kai aljanna abubuwa guda nawa kenan guda shida ko da ba yawan sallah ko ba yawan azumi in dai ka daina in dai ya zama baka wayannan abubuwa guda shida annabi yace kuna tare Allah ya taimake mu Allah ya mana dacewa barka annabi sallallahu alaihi wasallam zamu takaita bismillah saboda za mu ɗan zama shi ba za a ji masu ce ba to na
jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ubangiji ya saka su malam da alkhairi Allah ubangiji ya ƙara muku tsira da nasaka da hakuri da tsoma da Allah muna tafiya ne akwai wani bawan Allah da ya manta da Thomas a nan gurin ina ko wanda ya manta da dumar sai zo ya yi bayani a ba shi da dumar sa da fatan wanda ya manta da dumar ta shi Allah ya ya zo don tun shekaran jiya ne jiya mu jiya na manta ba a fito da ita ba kuma na manta ban yi bayani ba to amma lalle yau da juma an fito da ita da haka da Allah duk wanda ya manta da dumar sa ya zo ya bayani ya kaji kayan sa Allah ya samu dace kana ita kana ita dan drama ba eh ɗan dirama ne kudin wani ya ɓata ya ce malam baga kudi na bai ce su ne mutala guda biyar ce a bakan leda eh, a gindin a gindin wata bishiya ne ko me ce ce to ban gan su ba
Zan Allah saka da alkhairi a yau tambayoyin namu ba ya ji ne don ba mu zo da masu yawan ba. Eh, Na farko bawan Allah ne yake tambaya cewa algafarta malam da fatan kasuwa ruwa lafiya shin shekara nawa ne ya wajaba a mutum ya dinga cika azumi eh balaga ne to shekaru ya balaga hulma ko in ya balaga shikenan in mutum ya balaga eh, ya danganta da to da yanzu ana samun canji gaskiya da can sha takwas yanzu baya kai arama saboda abubuwan da ake ci eh su ab- abin da ake ci yana da alaka da balagan yan mata da samari kwarai da gaske eh abubuwan da muke ci yanzu sun madara su abubuwa da gashi nan kayan maikon-maikon nan yana tasiri wurin ya zama da sai kaga saurayi sai ga wajen shekara sha tara sha kaza sannan ya zama baligi to gaskiya yanzu ba haka bane mafi yawa yanzu sha biyar sha hudu mazan ma haka ne yan mata ko shekara goma ah, sha ɗaya sha biyu sai kaga sun sun balaga so in ah, in namiji ne lokacin da ya fara mafarki to shi kenan a azumi ya hau kansa mace ne akwai abubuwa kamar haida yawa da wasu abubuwa ne da a, malamai suka faɗa to wannan shi kenan azumi ibada ya hau kansa in namiji ne kuma ya hau kansa sai tambaya na ƙarshe wata baiwar Allah ne take tambaya cewa a, me me gidanta mijinta ya yi mata laifi ya yi mata laifuka ma'ana ta ɗan ajiye abubuwan da ya ɗauka yana ɗaukewa to sai ran ta ya ɓaci sai ta mata faɗa Eh, tana ta faɗa a kan abin da ya yi mata har sai da ya loroke ta ya ba ta haƙuri har a cikin kalmomin da ke ba ta na haƙuri ya ce ki haƙuri ke ce babba ni ne yaro a'a ki bar ganin gemu na gemun banza ne sai ta ce to wannan abin da ya faɗa din domin ba ta haƙuri din wai ta yi laifi a gurin ubangiji saboda ya kaskantar da kansa a wurinta eh ta yi laifi ai ba yadda za a yi mace cewan mijinta faɗa eh babu inda aka faɗi haka sannan da ke ka ji da kyau eh ka ji da kyau kai me eh ta ji da kyau ka ji da kyau to yawa kai ne tambaya a mace da ita da duk abin da ta mallaka namijinta ne Eh, da ita da abin da duka ta mallaka kayan mijinta ne Eh, saboda haka a shi dai ba za a so ya ɗau abin da ba a bashi ba bai yi ba wannan amma da zai yi a cikin ruwan sanyi ma za ta bashi kuma shi sai da ya ɗauka aka zake masa faɗa sannan zai kaskantar da kansa maimakon lokacin ɗaukan ya yi ƙoƙari ya lallaɓe ta ya karɓa ai abin da ya kamata ya kenan haba maman walida haba farin cikin zuciyata ko ba haka bane haba kaza haba kaza ha- har sai ya yi hikima har da ya yi hikimomi sai ƙoƙari ya karɓa na kai kamata ya yi ai ko ba haka bane Allah ya ba mu dacewa alhamdulillah ah, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dace da mu Ah, akwai wanda suka yi tambaya jiya maganar annabi ƴaƴan annabi Yusuf ba lalle yana da ƴaƴa guda biyu na da na na bincika na rika tuna ma na manta su ma za a zo da shi Allah ya da gobe a yana da ‘ya'ya guda biyu ɗayansu ne ma ya zama kaka wajen annabi Musa alaihi salam saboda haka wannan shi ne a takaice ya ya haifi ‘ya'yaye guda biyu annabi Yusuf alaihi salam Allah ba mu dacewa Allah ya shiga al'amuran mu Allah ka tsaya mana Allah ka datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam a matsalolin tsaro da matsalolin da da ake ciki Allah ya warware mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam muna ƙara kira ga masu hali musamman na wannan area a gaskiya mutane suna cikin kunci kwarai da gaske wallahi a ana rayuwa ne haka wani bai san wato wani bai san a damoyin da wasu suke ciki ba abin da yasa a wata ta zo inda nake take magana cewa da ƙyar suke samun abin da suke buɗe baki kuma kullum suka yi buɗe baki wallahi su hurta kudu suke yi wallahi al'azim Saka masu hali musamman tun da nan muke karatu nan eriyar in dai sako yana kai musu da kuma wanda ake ɗauka muna kira ga masu halinmu su daure a irin wannan lokaci in dai Allah ya maka arziki a duba girman Allah da halin da ake ciki a wannan ƙasa da yanayin yadda marasa shi suke cikin damuwa mutum ya zama ya ɗau wani makwabcinsa ƙwaya ɗaya wanda bai yi da shi in zai iya ko biyu ya zama abun buɗe baki da abun tsohur in dai ba wai gidan makwabcin mai yawa ba ne sosai ya yi ƙoƙari wannan kam abin da yake ci a gidansa mai daɗi a dinga ƙoƙari ana ba wa makwabta don Allah saboda wasu wallahi kawai muna ganin su ne Allah ya Qur'ani ya faɗa la yasaluna nasa ilhafa akwai wanda duk damuwar da ya shiga ba zai yi tambaya ba ba zai ce ba ni ba amma yana cikin kunci gidansa ana fama amma ba zai iya cewa mutane ina cikin damuwa ba Qur'ani sai da yi magana su wallahi saboda haka masu hali dan Allah, dan manzan Allah, dan watan nan da muke ciki ne alfarma wanda ake samun gwaggwaɓar lada da alkhairai a ciki don Allah a dinga infaki fiye da abin da ake a baya. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kyauta ne, amma Imam Bukhari yake cewa babu wani wata da annabi yake kyauta irin watan Ramadan. An ce yana kyauta har ana tunanin abin da yake da shi ma kamar yana zai iya karewa. Saboda haka dan Allah masu hali su dinga taimakawa makwabta ka ɗau wani makwabcinka na jikin gidanka ɗaya ko biyu abinda za su ci ba wai ka ba su kuɗi ba in kana da halin kuɗin ba laifi amma da magariba abinda ka ci a gidanka ka sa matanka su ƙara au shinkafan nan ta gwamnati yanzu dubu talatin da wani abu ake sayarwa shinkafar gwamnati dubu talatin da ɗaya ne ake sayar kan kuma wani ya ce ba ina ni ma ina sayar Kun an buɗe ha'arar mako? To, abin ya kai har wajen dubu talatin da wani, wallahi yanzu wani rabansa da ya ci ‘yar gwamnati, tun wane bai hau mulki ba. Allah wallahi, tsakani da Allah muke maganan nan, wanda kuma da na wasu, kuma da ita yake siya yake su. har ya saba da ‘yar gidan na har sun zama abokan juna sun yi negotiating sun saba da juna. To a irin wannan lokacin ba wasu shinkafar gidan ma baya samuwa jama'ar su. da ka dan Allah masu halinmu in muna so abubuwan su gyaru dan Allah mu ɗau wannan ya zama mana darasi. Ka ɗau makwabci ka ɗaya ko su zan sake nanatawa. Mata su ƙara abinci da ake ci a gidanka in kwano ɗaya ake dafawa ka sa dafa kwano biyu ko da rabi a dafa a ɗijin ne yawa a kai gidan wani daga farkon ramadan har ƙarshen sai zama abincin su hurɗinsu da abin da za su na buɗe baki su yi azumin nan da yadda za ka ci mai daɗi da Allah ka yi ƙoƙari su ma su ci kamar haka mana da Allah a yi wannan dabarun su a daure a daure masu hali in suna jin mu dan Allah su daure a yi wannan mutane suna cikin kuncin rayuwa wasu ruwa suke sha su kwanta الله يتمكن الله يبام داتي وابات الصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم نعم الحمد لله ما شاء الله